الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين لا إله الله السلام عليكم ورحمة الله بركة من الأجواء أو من الجد لنا في جماعة درس المولى بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني أيوه مدينة الأزهر وندي ذاتك كانوا يدعون الكسوري كانوا كيف وزن الكسوري في نموت المال وتعملوا عن الشكرة فدبوا لتالي سرع دا شكرين لتكوت وندي ذاتك المدينة كما خاسرة لوزن الكسوري wata da zai ta daya a wani shekara ta zai mutu goma kalan yau za mu tafi babu ani darasi da uku haka da ke darasi da uku yau za mu tafi babu ani ina fatan muna biyu da mai littafi farkon su babu sahara ya wani bangare ne guda ɗin yi magana akan sahara haka ne ko ma'ana sarki karkashin wannan sun yi rassa na kasa sun yi babul miyasi babin da yake magana game da hukuncin ruwa da kuma da hukuncin ruwa ruwan rijiya da ruwan da ya shafi da najasa da wanda bai gane da najasa ba da kaza da kaza har zuwa dai inda muka tsaya jiya yau mun sai kawo wani rinse na biyu karkashin kitabun sahara sai ke babul amiyar babul amiyar idan sai al'amiyar ana nufin dukkan wani abu da ake iya zuba ruwa don a yi amfani da shi ko alwala ko wanka kamar koko kamar kasko kamar bokiti kamar roba duk zai ɗauki ma'anar al'aniya idan bai tafi babu al'aniya an ɗauke ta ibn yaman رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحاتهما أو بالواو ولا تأكلوا في سحاتها عن ذلك فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه عن حذيفة بن اليمان أنكر أول حديثي daga sahabin nan Huzaifa ibn Yaman shi Huzaifa sahabi ne haka baban sa al-Yaman sahabi ne su biyun duk sun dace da sahabantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ake wa tambe cewa sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi na zama mai gani da shi ya ba shi labaran waɗansu al'amurra ya keɓance shi da ciwo tsakanin sauran قال وجيت كتب الإمام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الله ترى ممكن الله تثبت دليل سياسي لا تشربوا في آنية الذهب kada ku yarda ku sha ruwa a cikin koko ko a cikin koki na zinari wal fiddati da na azurfa wala ta'kulu fi sihati ila kada ku yarda kuma ku ci abinci a cikin tangaraye sun da aka yi su da zinari ko alfa wani cikin tangar ko cikin ko cikin ne ko ma wani irin matukan abinci ne wanda aka yi da zinari ko da azurfa baya halatta musulmi ko abinci cikin sa a kuma dukkan wani abinci da ake yi su ya zama abinci a ga ko su ne kawai ne da aka yi da zinari ko da azurfa baya halatta musulmi ya zuba abin sha a ciki ya sha annabi ce la ta'kulu fi ayati zabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihati la ta'kulu la ta'kulu an hana sha an hana ci ko ba yake da kyau sihar zambi ne na sahfa sahfa a larabci shine cikin kira haka zamu ko fassara shi da haka domin ta haka shi ne wani kwanan abinci wanda zai iya tsotsar da mutum biyar wa abin da ya kama mutum biyar ne za su ta ta kace ta haka shi ne da abincin abinci ko wani ko ne ne ko kwanan mai tsaro ba shi matukar mai gida ne kuma da ta ku ba ya rasa mutum sai annabi ce fa innaha lahum fid dunya domin su waɗannan ko suna da asirin da aka farko zinari da kwanakan da aka yi da aka farko zinari fa innaha su waɗannan al'amuran lahum fid dunya nasu ne a nan duniya nasu suwa ba burekin ولكم في الآخرة ما كلوا على سوى فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث يكون متفق عليه الإمام البخاري والإمام مسلم في كرويته ما كل حديث أدوز الحديث الدنيا أبدا البخاري ومسلم في اتفاقي أخي يأخذ قوة الإنجاز في الدنيا daga nan sai abin da bukari ya kaɗai ka da shi shi ne na biyu na garga daga nan sai abin da muslim ya kaɗai ka da shi shi ne na uku wajen garga daga nan sai abin da aka ruwaito su bisa da sharafin bukari da musulun ba bukari da musulun suka ruwaito su kai tsaye ba sai dai marwaicin ya fi salon riwayar bukari da musulun a riwaya shi ne na hudu daga nan sai abin da marwaici ya fi tsarin bukari kadai daga nan sai abin da marwaci ya fi sharafin musulun kadai daga nan sai abin da wani malami ya rubuto ba bukari ba ba muslim ba bai kuma bi sharɗin bukari ko muslim din ba ya zama martaba gaba na shirin hadisi martaba guda bakwai da hadisi kowanne dalili ne sai dai wannan ya wannan daraja wannan ya wannan daraja wannan ya wannan daraja amfanin gane wannan marati na hadisi sahihi shine inda ta'aruf idan aka nuna hadisai guda biyu ɗaya ya ce kaza ko ɗaya ya ce ba haka ba wannan ingantacce wannan ingantacce kuma kowanne za a aiki shi kuma kayi kayi ka zanki ka yi aiki da su ka kasa dole ka rinja ka bi a kan daya to sai ka rinja ya ka bi tafakun alaihi a kan wanda bukari kaɗai ya roto ko ka rinja da wanda bukari ya roto a kan wanda muslim ya roto ko ka rinja da abin da ya kasance a kan sarkin bukari sama da wanda aka roto ta a kan sarkin muslim an gane ko shi ne ke samar yi zai ne al-bukari كما بمسلمين كما هو كرتهما فكرت أول ثم ثالث أي هو حتى جاء الفكر بين الكتير بين الكتير الكتير أتكتير حديثي لي وين يتمقرأ وين يندنش كابين تنبيا menene dangantakar wannan hadisin da kitabun sahara menene dangantakar wannan hadisin da a wato ainihin babin da yake magana kan ana magana ne a kofin sai da yawan zinari ko na uku kaso ana magana a kan kofin sai abin da ake yi da zinari ko da ake sa annabi ke karku sa cikin sa kai ku a cikin sa fa inna adamu fi dunya wa nahnu fil akhirah menene dangantakar wannan hadisi da wannan to a dangantakar su ne suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana ci ko sha karkashin waɗannan al'amura to yanzu abin tambaya a nan gudu shi ne shin za mu takaita ne a kan haramcin ta kaɗai ko kuma a'a dukkan wani dangin amfani ba bai halatta ba kai musulmi ka yi da kofin zinari ko na azurfa ko kwanar zinari ko na azurfa idan muka ce za mu takaito a kan ci da sha kaɗai wanda shi hadisi ya nasarta wannan da nuna kenan ya halatta kwanar zinariya ko na azurfa yanzu da ruwa a ciki in yi wanka in zuba ruwa a ciki in yi alwala don wannan ba ci bane ba sha bane ba abinda ko annabi ya hana ya hana ci ne ko ne ko ta to an kuma da mutum a a lalle annabi ya hana dukkan dangin amfani ne sai dai lafazin bakinsa yana nufin ci da sha dan saboda su ne mafi muhimmanci cikin dangin amfani da mutane su amma ban da su ma kowane irin amfani kamar zuba ruwa ko yi alwala kamar zuba ruwa ko wanka shi ma ba ya halatta a cikin kofin zinari ko kwanon zinariya wannan shi ne dangantakar kawo wannan hadisi a babu sahara musamman tun da shi ibn abdul asqalani mutum malami ne dan mazhabin imamu shafi su a mazhabin imamu shafi'iyya suna fadar wannan hadisi su ce alal hakika nassin hadisi يدل على تحريم الأكل والشرب في آلية الذهب والفضة عن ذلك ينص على ذلك نفسه كيف تقول ويدل على تحريم بقية الاستعمالات dukkan dangin kayan amfani na ba ya halatta a yi da kofin zinari ko na azurfa da haka sai kawo wannan hadisin a nan gurin don ya nuna aransu ba ya halatta ko yi alwala da ruwan da aka gina cikin kofin zinari ko da za ka sa ruwan da za ka cikin kofin zinari ko kwanin zinari yana ba ta zaka yanka wannan shi ne dangantakarsa amma a hakikalin gaskiya a ra'ayin sauran malaman da ba zama zamu jahiliya ba shi ya fi karfi annabi abin da ya hana mu a ciki shi ko sa amma nafi bai zo ba akan cewa ban da sauran amfani to wannan shi ko sa da annabi ya hana a yi a cikin ko zinariya ko na azurfa a saboda ne menene yasa menene illatin tahrimi shin annabi ya harba saboda idan an sa a zuwa ciki ya zama na gaba ko kuma annabi ya haramta don saboda zinari da azurfa su ne mafi tsadar ma'adini da ake haƙowa a ƙasa yin amfani da su ta wannan hanya dinganto kamar ɗan adam zai rinka jiki da kai zai sa ɗan adam girman kai zai sa alfahari su ne wani suka ce saboda wannan alfahari ko don saboda wannan girman kan da ɗan adam zai ji ko sa annabi ya haramta alaƙar da hannun da ya kun fahimci na da hadisin da kuma dalilin da ya sa a kawo kaɗan da ba. dole sai dai zai wadai da ka ba ni kasu kwano biyar jima in kawo maka da kuma kuma kuma na yau sai na kawo kwano biyar na ba ku ne kuma kwano da zai su gida da kuma ta ta sai ka shiga da katin ka ajiye ka nan ka ɗauko ka zo ka bayi idan mun yi haka mun yi riga a musulunci sai dai in rike da yawa kofar gidanka in yi gidanka ka ko taka in mika na ka mika ya ba ki don ban jami da kyau to nasi ya zo kan ababe guda shida kadai to da nasi ya zo kan ababe guda shida kadai kaga dawa ta ta cikin wannan ababen guda shida da annabi ya ambata shinkafa ta ta gero bai baiwa wasi gaba ta ta cikin ababen da guda shida to sun za mu iya riskar da su da waɗancan ababen guda shida da nasi ya zo ko sun so su ya halatta da sarda su ta koya ya bai da dama tunda su ba musu ba kuma su nuna ba to ko malamai su kai za mu da da da da da ko kun san me yasa aka sa aka haramta riba a can sai wasu ke sabani wannan suka ce abin da yasa aka haramta riba a cikin wadanta a wajen saboda kasancewa da ana aunawa da mutu ne aunawa da mutu idan dukkan wani dangin abin da ya zama wani auna da ake da mutu kuma na ko dan suka ce a'a ba aure da mutu ba ne ba abin da ya sa aka hana aka haramta zuwa cikin su dan kada su yi mutu dinki ne na abin da abin da yake baya cikin kayan marmari kayan abinci ne shi ma baya halatta a sayar da shi duka da tsarin da aka haramta wadanda ta yi wasu suka faɗa wajen sayar in na ta sahani to sai wannan ya zaɗa ta saɓani wajen dangin kayan abin da ne ba za su shiga ko ba za su shiga ba sai da ake samun saɓani wajen malamai a takaice dai illa ya yi ruwa ku fahimci cewa illa ta da duki illa mansusatun da kuma illa ya suke mustambata illa mansusa wata nassin qur'ani ya nuna ta yanzu wannan da ala ya ayi da ne da illa da ta Allah ya mutunta da aljanna saboda da wuka don yake wa ba karfafa jinna wal insa illa ka gana illatul khalqi kenan illatul khalqi la al ibada kana ubangiji ya halitta sama ya halitta kasa saboda da ne hikima الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء أكيد إلا أن تسوى لكذا بل الله يمنع منكم من يمن يسوى كنت بلاجي كنت أتكبر بسوى كنت تكيد ai ko katin gida su gani kamar karanta hotel din nan kai ka riga ka san ba karamin injiniya bane ne tsaya wajen wannan ginin ba karamin architecture bane ba wanda ya tsaya kuma wajen ne zaɓe lalle yana da wata kasuwar suka sai da da experience wajen wannan aikin inda a ce sabon shiga ne ɗalibi ne ya fara bangaren architecture a makaranta shekara guda biyu ta zama aka kori shi ne zama ne kuma da ilimin da zai zama da ba to idan ka gina sama sai ka san cewa lalle cikakkiyar kudura da cikakkiyar ilimi ne ya sa aka samu kaiwa da kewa ta لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء. ثم وحدة القيام وعلم داوود وعن ابن سلمة رضي الله عنه وعن ابن سلمة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يضرب في بلاد الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه وعن ام سلمه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه. an karɓo abu da suka san yin salama ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummu kalma take cewa qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzo Allah ya da musu Allah tabbata gari ya ce allazi yusrabu fi ina'il sulfat dukkan wanda yake dan wani abu da a cikin kofi ko koko na azurfa inna ma yujarsiru fi batnihi nar jahannam wanda yana kan kwatar wutar jahannama ne a cikin sa ma'ana wannan kamar razani ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ke yi ga waɗanda suke shan abin sha cikin kofin zinariya ko na azurfa cewa kamar mutum yana kan kwaɗar wutar jahannama ne a cikinsa wato zunubi na jiransa azaba na jiransa matuƙar bai tuba ya yi istighfari ya koma ga Allah ba na faru da ba musulmi ne za su gabatar da masu rautar zarfin da duniya to su ya nufin ya yi ke bayan ya shekaru saba'in yana cin gajiyarsa don bai za su yi shugabanci da adam ba capitalism ya rushe demokarasi yanzu ba da makaman rushe ne ya ce za su kariya in da tsari ne da ya sace da rayuwar su da adama zai bukaci sai an gane kakwai zai bukaci sai an yi da rama da wata mutum su biya amma duk abin da sai da aka gaza maka mun yi kuma aka su kuma kan kan da suka aka ce ko ka gudu mun gaba ko a yi musu kaza a ko da ya ce da rayuwar da adama da kun da kaza ce ya kaza to kaza mun yi ne da rayuwar da adama amma mun yi san kafar gabatar da shi da duniya da ta karba ta hanyar maganganu da ayyuka Allah ya rubuta da Mm-hmm. mutum da aiwatar da shi ne ga abin cikin kwanakin da aka samu amma in shi da aka ji ba ko wani aikin da ke kuma ko ba ta a cikin rawar da ba ko ya zama na abu an fahimta ko yanzu ya zama dangantaka da farko ke akwai abin da ya wannan kusa da su eh karka kayakar da aka je ta za a iya karka da ta zuba ruwa ko robin ajiyar ruwa idan mun ci karka ta ka ta ga ruwan da ke ciki za a karka a yawa da rabi a yi wankan in mun ci da karka da ruwa ta zuba za a yawa an fahimta ko da sauran sai ababai da dama da za su iya shiga wannan shi ne alakar wannan hadisi da kuma kayi da musahara. Ko ne kuke malam? ayyuka da mutum da kawai bahura an da ta tabbata to dukkan da ta kama wata da wani ke zai tsaye ko amfani da amma da karfin lafiyar da ta samu ta kai ruwa Shi da abin da wani abinda malamai ke cewa suka ce babu abin da ya fi wahala a duniya illa tafsirul wahu abu na fili kuma kai a ce fassara mana an gane ko yanzu da mutum ya tambaye ka menene ruwa har gara mutum ya tambaye ka menene kudin kanwa kudin kanwa ai na kuma kai da gara amma da yake menene ruwa ya za ka fassara mana fassara abu na sarari ce ka ga jiwa abu na sarari abin da yake da jiwa dan uwa fata ta rabu idan an tsaya ko tona abu idan za a gudu da ka ga gudu wannan cikin kada ana sallah ba ana tafi ta ba duka maza a zo a ba gangara ta da lura da menene da kwaba dan a gene ta wannan yake da jiwa Thank you. fatan dole sai ya ajin da ya zai da su da Qur'ani Allah dukkan abin da ya halatta wannan dama an riga an yadda fatarsa idan aka ɗauka aka ɗauka ko da ya san amma abin da bai halatta su nama sauka sai aka ɗauki fatarsa aka zuge ziyara ta yan kwanin ta kuma yara ta ba haka ba wani suka zan su ga su zan su ga su ta umumi aiki ma su ya su da su ga kun bai da ku ko su ya bayanin da kuma cewa ya rasa yake yake da ya da ta da aka ce da wannan imam bukari ya kawo a cikin adabul mufrad babin halaccin canza suna ko da mutum ya girma idan aka sa mutum suna da bai canza da bai dace da shi ba ko bai dace da musulunci ba ko da bayan na girma ya halatta ya canja rana ɗaya sai canja ko ba sai sai yanka rago ba inda namuna da sunan ta barka to sunan barka akwai barka shi kai Allah ya ce na farko dai da an ce barka ana da mai da da ne da goma sunan ta barka sunan ta namuna wata ta zo aka ce me sunan ki ta ce asiya bil ayn wa sa kaga da an ce asiya da ainun da sabon kaga mai sabon ke da ne da goma sunan ta jamila annabi ya cikin ga mutane da dama suna idan ya zama su bai dace ba ko a kusa ka kai ko a wani abu dai wanda ke ma'ana mai kyau sai annabi ya canza to sai suka ce wannan ya nuna kenan halittar canza suna ko da mutum ya mutu ko da ya annabi ko an karɓi abin daga namuna kala ta ce marar nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi sa'in min dubuma annabi ya zo ya wuce ya samu ɗansa mutane da wata akuya ya zo nuna a suna janta wato mutu a akuya ta mutu suke janta don su je su je farauta babba da sai annabi ce lau a farkon jihara ina ma a ce kun amfana da fatarta ina ma ku ɗauki fatarta wannan lauɗin wato lauke ta habibiyya wanda ake amfani da ta don sabuwar da mutum ba lauke tarbiyya ba kun san lau tana da wani karɓa ko ta zanto shafiya ko ta zanto tahbibiya ko ta zanto wato suke rasa rasa abin da ke kafin da abin da ya biyo bayan sa amma da wanda suka faɗa suka zaɓi rasa wanda da ko bi ma'ana Allah a farkon jihada a shi ne ma'anarsa ina ma a ce kun da zufa da kuma amfani da ita fa kafi sun suka ce inna habaita musu ce ana ce fa kafi sai Allah da zai yi wa zuru al-ma'u wa al-ma'u an da ruwa da ba ga ruwa ba su yi almaru malkara alkara ba shi ne abin nan ba ba ga ruwa ana jiba wannan sinadari da yake jiba a tare da ruwa abu da ruwa wanda ta yi wasu su kan da ya jini da kuma ya yi a wanda ta hanyar da ta nuna shi wannan ke bura وعن ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أعزاء أفنأكل في آليتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاقتلوها وكلوا فيها متفق عليه wannan ita an zama daga abin da ba a abin da alaba al-kusani ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam قال إني قلت يا رسول الله لا تقل من الله إنا بأرض قوم أهل كتاب muna kasance wa wani lokaci a kasashe kamar su mutane da suke ma'abuta na kai yahudu ko na fara za mu samu kan ba a kasar ko tafiya ta kai mu ko kudanci ya kai mu ko wani a fara a kuma su ari ya cikin su ya halatta da kyau a cikin kwanukan suna mutum a cikin bangaren da suke cin abinci da su ya halitta mutu abinci a kwanukan su na cin abinci fasa la ta akulu fi ha annabi ce a a kar ku ci abinci a kwanukan abinci kar ku ci abinci a kwanukan abinci illa an la ta jidu gaira sai dan kun bincika ba ku samu ba dole sai nasu tabtiluha to sai ku sake wankewa kar ku yadda da wanke su duk tsarka su sai ku wanke wa kunu fiha sannan ku ci a cikin su wato kenan yahudu na fara ba za su samu sakon abin da ke da kwanukan su kwanukan su mallakar su na gida da suke amfani da yau gobe da suke ba kwanukan su da suka kera don kwanukan su da suka kera a kawo kasuwa sun zama hukuncin nasa da kawo keke sai ka ci gaba da amfani da su jin jirgin amma kwanan su na gida wanda shi ne mutum abincin su na gobe bangarayen sun su na gida wanda shi mutum abincin yau da gobe cokunan su na gida da suke amfani da su yau da gobe shi ne annabi ce ba za su ci ba matukar su yahudawa ne ko nasarawa ne da za ku ci abinci ba a cikin kwanukan su wato ke san da rayan su sai dai kun kunne mu kwanu ko na da zo da sai wannan to ku wanke sannan sai ku sarki za ku ce salamu alaikum ba ya ya ku yi farko ina kan ko hadisi bari mu kula alaka tsakanin su da babu yanzu ne dangantakar wannan hadisi da kitabu sahara dangantakar wannan hadisi da kitabun sahara shi ne idan aka hana mutum abinci a cikin kwanukan yahudu ko nasara an gane ko shin hana cin abinci kadai ko kuma hana ko da amfani da su ta wajen hanyoyi ba cin abinci ba kamar misali mu zuba ruwa a cikin kwanan ko butar ko gomitin mu ce za mu wankan da raba da mu ce za mu yi alwala da ka ga wannan ba cin abinci ba ne ba kuma cin abinci ba ne amma dai mun yi amfani da kwana ta wata hanya ta dangin kayan amfani nassin hadisin annabi dai abin da ya hada mutum ne cin abinci ko shan abinci to shi yasa waɗansu malaman sun suka ce banda ci da sha ba dukkan dangin kayan amfani da ake yi da kwano ba za su yi da kwanukan su ba sai ka ɗan ko rasa to sai ku ɗauka ku wanke kafin ku yi amfani da shi da waɗansu kuma suka ce a a mu muna nan a daidai inda na suka ya tsaya abin da na suka ya hana shi ne ci ko sha amma don mu zuba ruwa a cikin butar su ko mu zuba ruwa a cikin bokitan su mu yi wanka da shi mu yi alwala da shi mu yi duk abin gani da shi wannan na su ya hana ba abin da na su ya hana sai mu dakata a kai to shi ibn hajar inda ban zafiya ne har kullum yana jin da za wajen sai kawo hadisin dan wajen da suna hujjar shi a wannan babu da aka sai za a yi a wannan babu kun bai jiri matsala da kyau ko to dan saboda haka ne ana hakika abin da zai yara shi ne shi ko sa amma wannan da hada sauran amfani da kwanan da kuma da kuma da ba kamar yadda idan kun ga dama a za mu iya kafa hujja da hadisin abin da sauran su wata wani hadisi cikin sai ne muslim wanda ke nuna annabi ya yi amfani da ko ya tabbatar da yin amfani da salkar da ake zuba ruwa a cikinta wanda wannan salkar ta wata mata ke mushirka da gargata musulun da Thank you. to wani misali da sai mun zo kai sai a da gidan ko bai tona ko to ba ma ba ko ba su da ta ba ba zama da nan ba na an bayani ne an yi magana a kan ahal sani su ne kaɗai saba ko kuma ko da mutum na don addinin su wannan kunshi ma ya sabi ko da yake na dole misali mu san ya gudu da nasara mu ga ya suka mun kiristocin mu na yanzu wanda ya tabi wannan hukuncin duka ɗaya ne a su guda ma su ne ba ba ba da ba wasu su da ba wanda ya gudu waye ya tafi da su ko ji ya fito min da nan ya waye da ko ko ko cewa ko ko cewa yahudanci ko kiristanci aƙida ce ba yare ba ne ba wani nufana ba aƙida ce idan mutum ya rike aƙidar yahudanci ya zama yahudu hukunce-hukuncen da duk aka aza a kan yahudawa ya shafi shi idan mutum ya rike aƙidar kiristanci ya zama balasara duk abin da ya zafi nasarawa na hukunce-hukunce ya shafi shi kada mu ce wai a'a bakakken fatar mu nan da cikin kasar mu su ba za a ce muku ahlul kitab ba saboda su ba sa cikin family na wato da ya ko ba da kuma wato su ba sa cikin bani isra'il da haka ba su zama kirista ba su zama nasarawa ba wannan kuskure ba wani kuskure da wannan fahimtar cikin malaman sunna ba mu wannan fahimtar ba wannan wani abu ne wanda kwanan da ya faru a cikin annan kasar ba kawai wasu kuma da mutum da ya rike ba ba za su da bani amma Allah da manzon sa yake da ko da sauran kuku da muke karantawa duk sun yi da fara da da iziya da kalan da ake karantawa da har zuwa mustafa duk sun yi da fara da an da da mustafa yana ba a cikin kasan da ya kafa an da suka zo suka kaga duk suna magana da ba su da alƙibla da haka maganar cewa wai yanzu waɗansu mutane masu launi iri kaza su ba za su zama amin kitab ba sai mai launi iri kaza wannan ba abin da wannan kuskure a lokacin da nan sun za su lafa na fara banu na jira da suka zo suka gaba a cikin masallacin suka tattauna da su sakamakon zuwan su aka sauka da sautu ali imran daga farko su zuwa farkon ta larabawa ne ba ba ta cikin kawai cikin gidan yabo larabawa ne amma na sauƙi ali ya sa musu suna a wani kitabu da kuma sa musu suna nasara ba a nan gaba suka suka mukabara wa kalibin yahudu na cikin nasara lafiya wa kalibin nasara da cikin da yahudu a lafiya wa mun kuma kitabu qur'ani ya ambace su nasara ya ambace su yahudu kuma a nan ne aka saukar da ayar mubahala cewa in sun isa su zo a mubahala kamar hajji da fihi min baki ma da aka rubuta in ka kunta anan ka abuna ala wa bana akum wa nisa ana wa nisa akum wa akum kana wa akum ka so sun mana ka ne kwanar da Allah da kullahi a nan ne kuma su ya ala kita da ka alau ila kalmatin sawa'in bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a suratu al-ibrahim ayar da sura ce madaniya da haka ba ta ce hukunce hukuncen ta ba Allah ya haɗu da suna an fita wai sai mutum ya faɗa wata kalma wadda ya kamata ba mutum da duk duniya faɗa in yana bincike a kan da ta faɗa wai sai ce wai ai duk wanda ya zo bayan annabi to na su amma da an zama ba su kita ba amma wanda su suka kafin zuwa annabi suna kan aƙidar kiristanci ko yahudanci su ne ahalin ba amma bayan zuwa annabi wasu su ahalin qur'an ba ne da ba za ka to qur'ani shi ne kuma da kai da kai da ahalin kitab don kuma kace a abin da ya zo ba za ku yi da ba ba shi amfani da shi ba ba ka ne da ɗaukaka la ta'kulu fiha illa an la tusbiha fasduha na
الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اعطيتم لهن اجورهن محسنين غير مصاحبين ولا متخذ اخبار ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم Allah da kuke ce abincin waɗanda suke ahalar kitab halal ne gare su wa ta'amukum hillun lakum kuma abincin ku kuma halal ne gare su abin da ake nufi da ta'am a nan gurin shine zabiha kamar da Allah dan Abbas ya fassara to abin da ake nufi yankan ahlul kitab idan sun yanka dabba ya halatta sun yankan ka su yi da kyau ha kuma yankan ku halal ne gare su in kun yanka dabba da kun da naman ko kun ba su kyauta ya halatta su ba a haramta musu ba su kyautar abin da suke yanka ba كذلك والمنطلات من المؤمنات والمنطلات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم حتى كل البيت ارسل الكتاب فتنجبوا cikin bakon kirista wadda suke katangantacciya ba ta zina ba ta alfasha in mutum ya ga dama ya aura ha ko matan ku katangaku kuma ko aura wannan kaga ana magana ne akan ahlul kitab ba da wani to menene abin da zai kawo shi da tsakanin rashin aure wani wannan kana magana akan halaccin cin yanka ne wannan kuma kan shekarar ta muku a kwanan ci gaba da bayani ku jalin je ka bayani wannan da yake kare aya ta ce ya halitta a jirgin ya yi ta dabba ya aji ya ba ka naman danye ka je ka gasa a gidanka ka ci a kwanan da kira idan ya dafa a gidansa ya zuba a kwanan sa ya ba ka ka ci a kwanan da kira nan dubu shi ne hadisi yana ka sai da yau duk lokacin da mutum kan sai daure ta abu nan kai a tsari mutum ya bayyana haka da wani lokaci idan duk kowa ya gane shi bai gane ba shi ko sai da ga a samu sakamakon da ake bukata ya ne da duk da kuka da kowa eh eh wanda yana cewa ya ji wani dan mutum zai yanka ya yanka da sunan almasihu ya yanka da sunan almasihu ba to irin wannan ko ka ji ya amsa sunan almasihu ba ya halatta ka ci ba da da wani inganci bai halatta ka ci ba in ka ji ya amsa suna amma in baka ji ba za ka gama da za ka ci ko ba za ka tambaye shi da sunan wasu ambata ba amma in ka ji ba za ka ci na'am wani duniya ke sai ka wanke a inda matsalar take wato a nan gudun sai dai kawai abin da za a ci abin da ya shafi hotel kila za ta yi wa ba mallakar wani mutum da ya bane ba da ta iya wa idan a garin su ne ko inda suka fi yawa yanzu kan gaba ɗaya duk waɗanda suke da hannun jari a hotel ɗin da su ne a nan da ya duk da haka ya zama mallakar an fahimta ku ba irin wannan hali mutum zai iya wani dabara da mai wai idan mutum ya ga dama cikin da kansa sai ya duka zai tafi da kwanukan sa kwanukan abin da ya bangaren ɗinka da sun cokalin sa ba zai yi maka tafi da shi wani ba kwanuka ba wannan ɗan robar ka cikin abinci da cokali da da roba me ya zai zafi ka ce a zuwa mun anan sai me ko idan aka kawo ka juya a naka لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاقتلوها وكلوا فيها وأن حديثي متفق عليه وعن إمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توسطوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل. كيف أن تقول لك إمران بن حسين النبي صلى الله عليه وسلم صحابته sun yi alwala a ruwan da ke cikin salka ko wata mace wata ke kuma musulunta ce muttafaqun alai wato bukhari da muslim suka rawaito hadisi wannan kamar yadda ya kawo hadisi ne kawai a dunkule ba wai nassin hadisi da ya kawo ba labarin ne ba ba haka ba hadisi ne mai tsawon wanda kuma cikin bukhari din wato ya kai shafi biyu ko sama da haka yadda takaitaccen kissar take sahabin ke cewa tafiya muka yi da muka yi tafiya sai muka sauka a wani masauki da muka sauka a masauki tare da annabi sahabbai sai barci ya dauke gari ya waye alfijir yake to har gari ya waye ba wanda ya farka ba abin da ya farkar da mutum zafin rana yace mutum ɗaya ya farka na biyu na uku na hudun da sai ko kuma na farka sahabbai suna so farkar da annabi suka ce amma mu sani ba dan annabi wani lokacin ko cikin barci ayi masa wahayi inda idan suke barci amma muke su ba ta barci sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai suka tsaya Umar dan Khattab da ya farka kuwa sai kuma gefe shi yana kafara da kalbi Allahu akbar Allahu akbar hafi da annabi ya farka da annabi farka rana ta yi kaga ba ya sallar asubahi da ko saboda haka sai annabi ya umarni cewa a tashi a ci gaba sai aka tashi aka ci gaba aka dan bar wannan wurin da aka yi gaba zuwa can wani wuri gaba sai annabi ya ce wa sai a nan wurin ayi sallah sai aka tsaya nan wurin aka tsaya aka yi alwala aka yi sallah annabi na gama sallah sai wani mutum gefe guda can wurin shi bai sallah ba sai ce kai me za ana sallah ana alwala ai sallah kai mutum ba sai da na kwanta barci na yi mafarki dan haka kaga akwai zanaba kenan sai yayi wanka kuma ga shi ba da cikin ruwan da zai wanka sai da ce inna ma ya tsika haka da ya koya masa sai ma yace kasa ta ije ka ya nuna masa da zai ma wannan ba Allah ya ce amma sauran sabbin kai wala akai sallah da aka gama sallah sai annabi ce to ga yanzu ruwan mu ya kare da aka sai tura mutane guda biyu yake ku zai ko mana cikin dajin nan ko zo ko an go mana in ruwa ya ko da fara in da zamu yi da ruwa to wannan ka kawo ruwa ba ka su kan zagawa suna cikin zagawa cikin dajin nan cikin sahara sun sai gamu da wata mace da falkata guda biyu a kan raƙuminta ta ci su da ruwa suka tsayar da ita bayan Allah ina kika samu ruwa ruwa ai da gona da cikin jejiyar haka sun kara suke ni sai in yadda da zuwan sun jejiyar haka da ɗauko su kun gani nan ruwa sai suka jara kuma da suke kai da ruwa da suka kada ragumin aka suka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam aka ga aka faɗa a manzon sallallahu ga wata zuwar Allah an samu ga ruwa a cikin su suka da balaga annabi ya masa sandar zuwa da yake komai ba kawai ya kunce bakin salkar ya taimu ruwan ya bayar wanda zai alwala ya alwala ya taimu ruwan kuma ya ba wa da ke wanka ya taimu ruwan kuma ya ba mutane kowa ya sha ruwa kuma yana nan kamar yadda sannan sai annabi ya cire mayafin sa haka sai ya gimfa taki ya ce to gidan na kowa kawo abin da ga wannan ya duba ya ɗauko dabino ya kawo wannan ya duba ya ɗauko ciku ya kawo wannan ya duba garin alkama ya kawo wannan wata irin musassiyar fulasta in suna da fura ya kawo duk aka harhaɗa sai da aka yi dauri guda sai an daga yi dauri abin da kanka ya ce ko kuna da fura ya ɗauki wannan abin da kansa ya tsora a wannan fura ta rafi ya ce kin san dai ruwan ki mu bakka muku ko kofi da yawa ga shi ne yadda yake ga wannan tsohon ban kyauta aka fi gida lafiya to wannan matan a bahallin jahil mushrika ce ba ta riga ta musulunta ba amma ga shi an yi amfani da ruwan ta wajen mai wajen alwala to ga idan haka ne me yasa a can gurin aka ce ba za mu yi ba za mu ci abinci ba cikin kokonin su ko ko kwanuka nan ga shi wannan kuma mutum ka ce an yi amfani da wanka an sha an yi alwala an kuma yi wankan to shine sai suka ce wancan yana magana akan ahadul kitab yahudu nasara wannan kuma ana magana akan wa mun suka ce wanda ita ba ta cikin za su ga abuwa a cikin rubutu da su ne ta babban da kuma mun koyi da likitan ne na saboda haka su waɗancan wato ne gudu mai tsarin hukuncin su daban da haka hukuncin wannan kuma daban وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من الصداق أخرجه البخاري حديث عن ابن مالك يقول أن قدها النبي صلى الله عليه وسلم انكسر yake a kowane kofi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake amfani da shi wajen shan ruwa in kasara sai ya balga shi an gane ku wato ya kare shi na ku ya balga shi fattaka da makana sha'abi silsilatan min tibba daidai inda ya farka cikin sai annabi sallallahu ya sa farka wanda take ta azurfa ya sa ta zanto kuma ta ce marikin ta yana amfani da yanzu wani hadisin abin da yake nuna wa can baya an hana mu sha ko ci a cikin kofi na zinariya da azurfa ko a cikin kwanon na zinariya da azurfa amma ga kofin annabi ya farka sai sai ya zo ya yi tuko a wurin da mai da azurfa kuma ya cire wata amfani to menene bambancin wannan hadisi da zancen sai wannan ke nuna a ce kofin ya zamanto zallanta na zinari ko zallanta na azurfa shine aka hana yin amfani da shi wajen ci ko sha amma idan an yi da wani sinadari kwano ko wani katako ko wata ƙasa sai kuma aka zo wani wuri daga jikinsa aka masa ado da azurfa shi kwanan gaba ɗin sa na azurfa bane ado aka yi a wani wuri da azurfa wannan ya halatta kafi ya halatta fita a cikin sa inda bai zama arziki ba zalla ba bai zama zinariya zalla ba saboda dai saboda wannan hadisi ba zai da fatan saboda dinari shi ke ne haka wani ya faɗa ba su ita zai ba kan da ciki nake fikirar da na dinariya kiret kiret ne na zinariya da azurfa yanzu ka ga wannan bai shiga cikin karatu ba na so ka baro da kuma mutu wani abin da ba mu buga mu matsalolin irin waɗannan na saɓani wato abin da nake duk lokacin da zamu yi karatu galibin tambayar da shiga cikin abin da muke na irin wasu kusan zuwa wani wato abin da ke faruwa shi idan ka lura da masu sauraron karatu a yawancin ɓangarorin mutum da mutum ya zauna bai mutu zai zama ba amma ya rubuta tambaya to akan yake bai ji abin da malam ce ba lantana ta ce ba wato duk da jira yana da abin da yake kan shi da an karatu shi kuma malam ce kuma da kofar sun zo da ma to sai sa idan aka yi karatu lokacin da malam ke yi wanda kuma mai saurare baya tare da wannan abin da malam ke yi dan akwai abin da yake sai shi za a faɗa ya rubuta cikin da shi za a faɗa an bai tafi sai malam ya wani wuri daban masu saurare shi wani wuri daban to saboda haka yana son mu rinka yin hakuri idan aka ce misali yanzu ka ga kitabu sahara biya wani abu muku wadan hadisi da mamu ta kwana biyo kuma wadan hadisi da mamu ta kwana ka gani sai kullun karatu zai zama wato daban-daban har a saba kowane bangare da yake so a hankali a da ba yi wa a gama ilimi guda da lokaci guda wannan na faɗa ne don ya kasance tambayoyin su rinka kakakar sun da mutai amma duk da haka ita wannan matsala a cikin labarin matsalar cewa idan kana sallah mai rakawoyi sama da biyu idan ka zana kai zaman tafiya na farko za ka tashi kai kafarta a kan to a ina za ka yi kafara a zaune za ka yi kafara sannan ka miƙe ko sai ka miƙe sai za ka yi kafara ko kuma za ka yunkura kana da miƙewa da kafara a bakinka. Yanzu ne guda uku. akwai hadisin abu ya ala wanda almauti wanda yake nuna kana daga zaune za ka yi kafara sannan ka mutu wannan ya inganta daga annabi sallallahu akwai hadisin bukhari wanda ya fi wannan inganci wanda ke nuna annabi na miƙewa ne a ba amma cewa sai ka miƙe tsaye sannan kai kafara wannan ijtihadin ne malamai amma babu hadisi a kansa wanda galibi malaman mazan malikiya sun shiga sai sai kamar ke kabbara amma ko da mai littafin wannan shekul gumari sadiq al-gumari sadiq sadiq al-gumari mai littafin masalikul dilala ala matn risala kaga dan malikiya ne amma ya rike a kan wannan yake Allah ki ga wannan ijtihadi ne da malaman mu amma nan da hadisi ga abin da ake masalikul dilala ala matn risala an bayyana ko su abin da suke cewa ba za ka miƙe ba za ka yi kafara ba sai ka miƙe sai gaba ɗaya aka ce saboda ne suka ce domin hadisi ya zo da kuma Aisha Aisha suke cewa annabi ya ce a suke cewa asalin sallah raka'a biyu raka'a biyu fa zidat fil hadri wa abqiyat fil safari amma sai aka tsara a cikin sallar zaman gida aka tsara raka'a wanda ne da kuma ta kasar kuma aka kyale sai ne suke asalin ke sai suka ce to kaga tun da raka a biyu raka a biyu yanzu ƙari ne ake daga baya har ta kai sama da biyu to lallai lokacin da kake raka a biyu ta farko ba ka yi kabbara ba sai da kake sai kabbara harama sai ka yi ta to bayan ka zauna kuma ta kace maka an tsaya to kamata yanzu ka kawo wannan tsarin kuma sai ka kabbara su ganye to ga wannan ijtihadi ne karkashin wannan nan su ke kenan sai kin an miƙe ba wai hadisi ne shi in an miƙe din za'i ba ga wannan ko yana nuna nassan aikin annabi yana biyu cewa da kabbara da kuma nafa musu kan gurin yana kabbara sannan kuma an fahimta ku wa alaikum
idan ma aka rasu kun da su kuma da kuma kan ba su yi haka amma ya hakuri ne na bismillah mana ci gaba wannan ainihin gidansa ne kwanukan mallakar sa mallakar da ita wa ya wa ita sai ya ware na kwanuka a rinka zuba masa sai ya ware na kwanuka na eh eh ya goro eh a'a saboda kafa kyau ɗan da kusa ɗan da kusa da gaza aka zuba ruwa ko waye ko mutum ko ko na bin za abin nan amma mu'amalar da aka yi ne da ba a yi masa abin nan ba wannan an yi masa mu'amala da saboda kasancewa ta mutum karkara malam dangane da wannan bayanin da shi bala'i akan wannan hadisi jiya ta yi da ne akan cewa wannan ya tafi kamar misali yara in suka yi fitsari ko a wani wuri yasa a zuba ruwa kawai kamar yadda kai bayani ba malam fitsarin yaro ya hada bayan gidan misali bayan gidan ya na kai fashewa dan samu da shi sai an wanke wannan kwanta da zuba ruwa ba zai sa na cikin koro eh an fashe bayan gidan dan abin da ya rage kamar dan wurin ya zuba ruwa ya wata rukuba ta ya zuba ruwa ko gurin da ya yi wannan don
kwanan baya ka zo kayan faɗakarwa a wani masallaci da ke wasu a kowane ruwan Allah da ya abin da ya wasu fasawa amma ga amsar da ka bayar a tana da kankarin suna bukatar karin bayani wanda ya fi ya tambaye ta ne dangane da yin ta ayoyin alkur'ani a cikin masallaci a yi irin fahimtar da nemo bayan da kai a wannan babu jikin magana domin ta gani a kan cewar mutane sa iya yin wasu ayyuka wasu yake yana da muhimmanci da karamar masallaci wanda ayyukan za su taimaka ma raya masallacin fiye da ayoyin alkur'ani za a rubuta to tambayar anan ne ita ce shin haramun ne ko kuma halal ko kuma kanuni rubuta ayoyin alkur'ani a cikin masallaci
Allah ba ta baya cikin umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko ayyukan sahabban da cewa in kun gina masallaci ko su rubuta a yayin alqur'ani tunda baya cikin ayyukan su mafi kyau barin abu ka fahimta da kyau kamar yadda imam malik ke faɗa dukkan abin da bai zama addini ba a lokacin su ba ta zama addini a lokacin mu kuma yace lan yusliha akhir hadhihi al-umma illa bima aslaha awwal babu yanda za a karshen wannan al'umma ya gyaru sai abin da ya gyara farkonta saboda haka masallaci gini ne kawai dan ya kare mutane daga zafin rana ya kare su daga farmakin wato ainihin ruwan sama ko sanyin hunturu su samu aiwatar da ibada bisa da nutsuwa amma yi masa ado ko tazyin da ayoyin alqur'ani wannan baya cikin aikin annabi ko sahabbansa da haka bai dace ba yi suna shiga su mana idan ba shi biya ke nan Allah shiga su mana matsalan alaƙi ta ce akwai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke Madina akwai masallacin makka wacce ita ce alƙiblar musulmin duniya gaba da wanda Allah ya kewa da ta alƙibla ce duk kusurorin nan guda hudu akwai rubutun ayar alƙur'ani a ciki banda wannan tsarin kararrawa akwai fenti akwai karafa masu tsada da aka rinka sawa a ciki wanda duk bida ne sun su a musulunci rubutun wannan gararin sawa bai kai na wannan fente-fenten ba annabi ya hana zakara fatul masajid kasancewar abu ana yin sa a makka ko a madina baya sa zama addini sai ya samu asali a cikin qur'ani ko hadisi mutanen makka da mutanen abuja da mutanen bauchi duk bayi ne na Allah cikin su ba mu asumi ta iya yin daidai ta iya yin kuskure kawai inda suke da fifiko a cikin mu su ubangiji ya zama da su a wurin da yake mafi kima mafi daraja amma bai ce ba sa yin kuskure bambancin kila kuskuren mu da nasu mu idan an zauna gurin barnan mu tafi aikin mu da daidai yawa su kuma can gurin suna da kurakurai amma suna da alheri mai yawa duk yawan alherin baya sa a ce ba su yi kuskure ba ka fahimta da kyau har kullum aikin mutanen waɗansu gari ba shi zama addini sai qala Allahu qala Rasulullah ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya kaga yanzu misali a cikin gyare-gyaren da gwamnatin fahad ta yi na wannan bayan an gyara masallacin madina sai kuma aka je aka gyara almasajid saba wanda ake kai alhazai ko masu umara ziyara almasajid saba ba su da asali a masallacin musulunci gaba ɗaya ba su wuce shekara ɗari da kirkirowa waɗansu masallacin ne aka zo aka gina lokacin daular turkawa aka ce wancan masallacin abubakar ne wannan na umar wannan na usman wannan na ali kuma dukkan su kusa da juna ko ni yanzu a ce ni abokin ka ne wannan abokin mu ne mu haɗu mu bakwai yanzu kofar gidan nan yau sallaci ga wani makwabta mu kai maka yana ka masallaci kai maka yana ka masallaci mun kyauta wa junan mu nawa za a shiga a isar zaki to ballantana mutum ya siffar da sabon annabi ce sun yi haka kuma lokacin da sahabbai suka rayu har suka gama shugabancin shekara talatin suka yi dan annabi ya ce khilafun nubuwa talatin da sana shugabancin abubakar siddiq umar dan khattab usman ali bin abi talib shekara 30 ne suka yi suka gama suka tafi ba shekara 30 ba har zuwa shekara 500 wannan wurin a lokacin ma baya cikin garin madina to sai sahabbai su baro gari su zo daji su zo su yi masallatai guda bakwai kowa ya nashi daban dan ai sallah ko dan ai nuni amma kaga har yanzu ana raya su a saudiya raya su sai za su zama addini kuma idan ka tashi ka biya kudin aikin haji kuka je cikin motoci bas bas da gwamnati take dauka take abin da daukan alhazai a kai su wuraren ziyara hannun za a kai su wanda baya cikin addini ziyara wurin saboda haka kudurorin gwamnati daban tsabakin addini kuma daban ka fahimci wannan da kyau yanzu duk kudurorin saudiya game da siyasar duniya alakar da amurka alakar da zai sai mu goyi bayan su kawai wuce da su saudiya ne daidai kaga ai kusa amma mun yadda can ne cibiyar musulunci amma shi mace da abin da suka yi yaki ne to adalci ya kamata mu kawo
ba wa'annan masallatai ya kuna na sallallahu alaihi wasallam ko nuroje yake da muhimmanci a cikin tabbayar kawa Ina ne?
ne dai ita kawa ita ta kowanne muhimmanci domin ita ce alƙibla in kana nan ita kake fuskanta ta ce Allah ta kawo ka alƙibla ka in kana maka ita ce alƙibla ka ba kuma yadda za ka yi sallah ita ce a zaman ibada babu kan da za a yi zaman to cewar ranar nan kana musulmi ba ka yi amsa salawatin na maka ka kira kanka kai cikakken musulmi to kullum ko za ka amsa salawatin nan za ka fuskanci ɗakin tsaba shi ne alƙibla kuma akwai wani matsala da ke da yaya yaya mutum ya zuciyar mutum zai daidaita abin haka cikin zuwa yana da kyau wannan tambayar taka bayan an turo annabi an ce masa ya ayyuhal mudaththir kun fa anzir ya yi shekara goma sha uku a makka in zai sallah aka ba yake yi ga gumaka ɗari uku da sittin adadin kwanan shekaru annaba na sallah suna nan ta yi kowace ba ba a samu damar rushe wannan gumakan ba har sai da annabi ya zo ya zo aka je aka yi fatahu makka da- da da sandarin kasa na cewa ja alhaq wa zahaq albatil inna albatil kana zuhuqa idan sun zo umara da mushrikai suke yin dawafi musulmai suna yin dawafi yadda Allah ya ce mushrikai suna yin nasu na jahiliya tsirara take tsirara har sai da aka saukar da suratul tauba aka ce innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadha sanaka nasu zuwa tsirara saboda haka akwai banci tsakanin wuri kaza akwai bid'a kuma ni abin da na yi bid'a ne kuma bid'a ne ba akwai bid'a da suke shiga cikin aiki akwai da a wajen aiki take bid'a da suke shiga cikin aiki ita take za ta rusa maka aiki amma an zo an yi bid'a a wuri kai ka zo ka ibada ka yi tajarka sallah ko a wurin ibada ne Abdullahi dan Abbas ya shiga cikin ibada ya je ruwa ne ko mai ya kai shi fakewa cikin ɗakin bautar Yahudawa lokacin sallah ya kuma ya tashi ya sallarsa a wajen kaga ai ba ruwan shi da su kuma bukhari ya kawo hadisin yana da cikin bukhari kaga yana ganin waɗannan ababe ne masu sauki ina fatan ka fahimta to alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam a kasancewar a, da na yi tsammanin gobe zan tafi to kuma sai ubangiji ya kaddara tafiyar ba za ta zama gobe sai jibi alhamdulillah
da haka gobe za mu dora a kai inda muka tsaya yau alhamdulillah insha Allah alhamdulillah
kaga duk masu tambayoyi ko da ba an sa gaba ɗaya ba ma an sa gobe ke insha Allah to daga kai shi kenan amma kar ka manta tana yin tambaya da yawa sai kowa
tambaya ita ce kan wani shafa sallahiyya eh idan Allah ya kore mu da ita Saudiya idan aka dauke ni akan yin sallah shi nake
wanne wannan guda a kwarai dama ba za ka yi kwarai tunda ba masallacin abu ba ba su da wani asali ba su da wani asali asali su kansu sun ajiye su ne kamar wuraren tarihi kawai ɗaya ne wanda na san ana kamsu salawata a ciki tunda yana kusa da titi amma sauran duk kamar wuraren tarihi ne kawai sai dai an kai mutane a kai ta kai su ziyara wajen to Allah bai tsada sai mu yi hakuri ko saboda kar a wai imamu shafi ke cewa idza tana majalisul ilmi fal shaytan fihi nasib wai dan majalisun ilimi ya tsawo da yawa to kuma sai shaytan ya samu rabansa to kar ya tsawo da yawa sai mu dakata ko sai gobe idan Allah ya kafa da magariba